الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يولا غبا شابيو قوتا صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دولا دبي هلو دا أربعين دبيو كما يو ثلاثين قوتا ترى ميلادية دبو بيو دا ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka muke gabatar da darussa a cikin waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha biyu wato safiyatu ammatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun ji wace ce ita sannan mun ji ‘ya'yanta da ta haifa guda uku wanda dukkaninsu ta haife su ne ga al'awwal akwai azubai wanda shi ne fi shahara azubai ibn al'awwam ɗaya daga cin al'ashar al-mubasharu na biljanna kuma hawarin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai as-sa'ib sannan akwai abdul ka'aba mun ji manzo Allah su sama lokacin da aka saukan masa da wa'anzir ashiratak al-aqrabin ya tana cin waɗanda ya kira su shaja'atuha radiyallahu anha jarumtakarta Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta wa kanat yawm al-khandaq fi hisn Hassan ibn Thabit ta kasance yawm al-khandaq a shekara ko a lokacin da aka yi yakin khandaq wato ghazwatul ahzab a shekara ta biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yaƙi ne mashhuri wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya saukar da sura a kansa aka yi bayani akan wannan idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa shine ghazwatul ahzab shine kuma ghazwatul khandaq wannan yakin to ta kasance fi hisni hassan ibn thabit a ƙarƙashin kular hassan ibn thabit wato mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana hassan ma'ana fi dhurriyyati sayyiduna hassan ibn thabit din ya kasance a cikin mu injita take ba da labari ƙalat ta ce wa kana hassanu ma'ana fi zurriyati hassan ibn sabit radiyallahu anhu tun da shi aka ba ya kula da mu mu mata da yara su ne to ya kasance a cikin mu famarra bil hisni yahudiyun to a inda aka katange mu aka killace mu aka sa hassan ya zama yana kula da mu sai wani bai hude ya wuce dama kuma yakin ahzab yaki ne da aka yi shi na taron dangi kafirai ne suka hada karfi da karfi suka hada baki aka aika da goron gayyata duk wani kafiri da ke jaziratul arab to ba a yafe mishi ba in bai zo an yi wannan yakin da shi ba so da akwai ƙurayshawa wanda su ne kanwa uwar gani a cikin wannan yakin sannan akwai yahudawa wanda yahudawan da suka rage a wannan lokacin su ne banu ƙwaraiza kafin ayyakin sun zo sun yi ma'anar sama rantsarantse cewa wallahi tallahi ba sa cikin waɗanda za su goyi bayan a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu to ashe duk da su aka kitsa komai da su aka shirya annabi sama bayan an yi wannan yaƙin na ahzab wanda Allah madaukakin sarki ya aiko da iska iska ce ta rikirkita kafirai sai zama musulmai sun ci nasara a wannan yakin to bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida har ya canza kaya ya aje makamansa sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya ce a wada'tum aslihatakum kun aje makamai ne fa nahnu al mala'ikata ma wada'na aslihatana mu mala'iku ba mu aje takubban makaman mu ba wanda sai mu ce ila ai kuma ina za a tafi yanzu sai ce ila bani quraizata sai aje wajen bani quraiza to kaga sai wani bai hude ana wannan yakin sai ya zo ya gilma ta inda aka killace yara da mata wanda su ana ba su kariya tunda yaƙi ne da aka yi shi a cikin a garin madina faja'ala yutifu bil hisni sai ya rika zagaya wannan wajen da aka killace su mata da ƙananan yara wal muslimuna fi nuhuri aduwwihim alhali su kuma musulmai mayaka sojoji fi nuhuri aduwwihim suna cin suna gaba da gaba da abokanan gaban su kafirai ثم ساقت الحديث daga nan sai ta kawo bayanin wa annaha nazalat sai kawai ta tashi sai ta tafi wa qatalat al yahuda bi amude ta fincike wani gishiki na wata rumfa sai ta je kawai ta buga ma wannan bai yahuda shi ke nan faƙatalat sai ta kashe shi sai ya mutu ka gama ce zarima ko qalab ibn asakir babban malami al-imam ibn asakir rahmatullahi alaihi sahibu tarih tarihin sa yana ɗaya daga cikin manya-manyan tarihohin musulunci in bai zama shi ne fi girma ba tarihu dimashq لما كان من أمر صفية وحسان واليهودي ما كان ألوك تشند الأمر صفية حسان رضي الله عنهما دقم ونن بيهودا يكسن شيء بلغنا لا باري يا زومنا أنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء أكجي أكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكجي أيقا أبن ديفاو صفية ga abin da ta yi da ta ga wani bayahudi yana girmawa yana shirye wani makirci ya zo ya cutar da musulmai to ga abin da ta yi ta kashe shi qalat safiyatu radiyallahu anha da aka faɗa ma annabi sama sai safiya ta ce fa dhahika rasulullahi sallallahu hatta ra'aytu aqsa nawajifi sai manzon sama kawai ya kama dariya har sai da naga haƙoransa fiƙarsa na ƙarshe can kaga riban bima sana'at ce wa ma ra'aituhu dhahika min shay'in qattu dhahkahu min ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya irin dariyar da yayi a wannan abin da ya faru ba na kashe yahudi kaga mace to shine bayan mali ya kawo shi sai daga nan ne ya ce mata qatilatul yahudi a taken da ya bata bayan ya faɗi sunanta صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قاتلة اليهودي ومن هنا وجدت اسمها وجدت هذا اللقب أنني تسامون اللقب سوى قاتلة اليهودي itace ta kashe wannan ba yahudan wanda ba a san me ya shirya ba domin idan ka ga kare yana shinshina takalmi ɗauka zai sannan kuma abokin gaba ba a wasa da shi lokacin da aka gan shi musamman ana zama na tanka-tanka ko zaman doya da manja ko kowa na ma juna kallon hadarin kaji to ba a wasa da da maki ko musamman maki ma ba yahudi da kiyayyarsa ba karama ba ce ga musulmai Allah ya tsare mu shine sai malam zai ta'aliki sai ce fanzur azizil qari'u yace ya kai abokin ya kai mai karatu mai daraja ka duba ila hadhihi al-azaim shidadi a game da wannan al'aza'ir ƙarfin niyya bai ce azima bai ce aza'ir ashidad waɗanda suka kasance ƙarfin niyoyi niyoyi da suka kasance masu tsanani allati la yasna'uha illa al-islam wanda ba wanda ya isa ya bada wannan azima din mace ta zama tana da irin wannan ƙarfin halin in ba musulunci ba musulunci shike da irin wannan tarbiyya وبهذا الإيمان العميق sannan kuma da wannan imanin wanda ya kasance mai zurfi walittisalil wasiqi da kuma saduwa da bawa yake da ubangijinsa wannan saduwa wacce ta kasance alwasiq karfaffa hawat huwal kufri fil mashriqi wal maghribi tahta aqdami junudillah sai gashi kuwal kufri ƙarfi na kafirci hawat sai gashi wannan ƙarfin ya kasance a ƙasa fil mashriqi wal maghribi a gabashin duniya da kuma yammacin duniya ta hata aqdami junudi al junudillah a ƙarƙashin ƙafafuwan rundunar Allah Allah madaukakin sarki ya ɗaga musulunci har ya zama mace ba ta wasa da maƙiyi wanda ya kasance da yahudi wanda lalacewar musulmai a yau ita ce ta kai ga halin da ake ciki yahudawa su suke juye duniya su suke juye duniyan nan suke mulmula ta yadda suka ga dama Allah shi kyauta kuma musulmai idan ba irin yadda suka yi ba suka yi to su ma illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin kabir haka Allah ya ce yahuda tun lokacin da hitler ya musu kisan kisan kisan kare dangi a jamus suka zo da ingila da amerika suka tattara su a wuri daya aka kirkiran musu da ƙasarsu aka sa mata great israel isra'il daulatu isra'il al-mu'azzama kamar yadda suke cewa tun daga wannan lokacin bai hude bai zama aiki yake ciki shi kuma tsarin Allah maɗaukacin sarki a sunnar sakauniya duk wanda ya tashi ya aiki Allah zai taimake shi ƙa'ida kenan in ka tashi sai aiki Allah zai taimake ka wannan sunna ce kauniya ta Allah shi yasa ko ma kirci mutum yake in bai bacci ko aikin banza yake yi to za ga yana cin nasara a manufarsa duk da manufar fa ba ta da kyau shi kuma wanda ya kasance yana tsammani akan gaskiya yake ko yana da tabbas akan gaskiya yake sai ya zauna bai aiki to shi kenan sai Allah ya taimake shi ga ba daidai bane Allah shirye mu يقول الشيخ الغزالي رحمه الله الشيخ محمد الغزالي السقاء رحمة الله عليه با الشيخ با الإمام الغزالي حجة الإسلام با محمد الغزالي السقاء أشكل التافنسة الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه ونما لمين يبقى زهري يا رسول ألف داري ترد تسعين دشدة ألف داري ترد تسعين دشدة ما لمين da Allah madaukaki ya bashi kwakwalwa mai kaifi da iya larabci da iya rubutu da iya jawo hankali da iya buga misalai yana da littafinsa da ya rubuta wanda ya kawo rigima a duniya na sha faɗa mana shi sunnatu bai na ahal hadisi wa ahal fiqh wannan littafi nasu yana ci littafinsa da malamai da yawa sun masa rabi a kai saboda abin da ke cikin wannan littafin na kurakurai akwai kurakurai a ciki akwai a shi abu saƙal huwai ne hafizahullah yana da littafi da ya masa raddi ya sa masa suna as-simtul la'ali في الرد على الشيخ محمد الغزالي تو akan wannan littafin nasa Allah gafarta masa ya rasu a makka ana taro ana wani taro na abin da rabitul alamin islami sai aka ga ya dukar da kansa haka an zata tsufa ne ta sun tsofaffi da sun dan zauna waje sai su fara gengeli in kuma dare su kasa bacci din yana cikin abin da tsufa ke mu mutum sai haka aka ga ya durkusa a kan teburinsa a shi ya rasu an zara ba wata alama sai da aka gama taro aka taba shi ko sai aka ga turgude ya faɗi to shi da Sheikh Muhammad Al-Ghazali yana da littafai da yawa da ya rubuta littafansa sun fi hamsin littafansa suna da fa'ida sosai mutum yana karanta su yace inna hamalata salibi lallai hamla إن حملة الصليب للي الحملات حملة شيني كامبين أسامو وانا آيري نجماعة wanda za su haɗu domin wata manufa da suke son su cimmawa shine ake cima kamfen mu ka san mun mai da kamfen shine abin da ake faɗi a bakin ko in siyasa ta zo amma asali kamfen in an ce kamfen hamla to jama'ar da ta taru akan wata manufa kuma take aiki domin cimma wannan manufar tata to akwai alhamlatu salibiyya da aka guda tara fisku hamlat wanda suka taso daga kasashen turai suka zo kasashen musulmai da niyyar su murkushe musulunci gabaki daya to shine nan Sheikh Muhammad Al-Ghazali Suqa rahmatullahi alaihi yake cewa inna hamalat inna hamalat as-salib lam yankashu lalle waɗannan jama'a waɗanda suka riki suka rika daga abin nan cross ko lam yankashu ba su iya ballewa su ruguje ba wa yankasira ma'ahum shi'aruhum sannan kuma taken su wanda suka daga shi ma bai ruguje ya balle ba illa bi hadhihi al-ma'adin as-saliba ko as-sulbati face sai da wannan abu da Allah madaukakin saki jama'a waɗanda Allah ya tanada ya ajiye su sune ma'adin nan ai as-sulba waɗanda suka kasance masu ƙarfi min al-iman sahi wanda a cikin zuciyarsu akwai tataccen imani fi qulubir rijali wan nisa'i ala sawa a cikin zukatan maza da mata kafirai da suka zo a wannan lokacin suka yi su mukushe musulunci sai da Allah madaukakin sarki ya fitar da Salahuddin al-Ayyubi rahmatullahi alai shine ya zo ya ruguza su ya yaƙe su amma niswatul jahilatu amma kaga matan da aka basu a matsayin jahilai ba a karantar da su imani ba ba karatu a cikin kwakwalwar su ba komai fahunna yuhsinna al-buka'a ala mafqudi abinda kawai suka iya shine a gayyato sun an yi mutuwa ce kuka in mace ta zama jahila abinda kawai za ta iya kenan har yan haya ake ɗaukar su ko abin nan annawa'ihu taqa abin nan annawa'ihu musta'ajara annawa'ihu musta'ajara su kawai sun iya sun iya kuka inda shi ake sun iya guda da hanci idan ko mutuwa akai to za a gayyato su aikin su shine su ihu su kuka abinda suka iya kenan ko aw siyaha li ragbatin lam tujab ko kuma su ihu akan wata bukata wadda ba amsa musu ba abinda suka iya kenan in mata suka zama jahilai ba a karantar da su addini ba a karantar da su imani ba ba za su iya yin irin wannan aikin da Safiya radiyallahu anha ta yi ba ko kwatanta ba za su iya yi ba wa ma yadrina an qadaya ad-din wa dunya shay'a amma irin jahilan matan nan to ba abin da suka sani game da matsalolin addini da duniya ba su san komai ba shi ke wanda kuma an samu lalacewa daga cikin wasu an yi wasu karnona da aka yi na musulunci waɗanda ake cewa ka a karantar da mata karatu ko iwa rabbi rahimakallahu ya ustaz shine shi malam mai littafi ya ce kwarai da gaske kuwa Allah ya ji kanka ya kai babban malamin mu ya gaggata maganarsa saboda haka idan ana son mata su irin abin da safiyatu ta yi radiyallahu anha safiyatu ammatu rasulillah da sauran sahabbai mata to dole sai an karantar da su mata su tashi su yi karatu a karantar da su addini babu bambanci a karatun addini tsakanin mata da maza هذا رسول الله لم لم ينقص حقوق الأمهات إن البنات الناشئات سيسرن يوما أمهات فإذا نشعن على التقى والعلم كن الكاملات mata ƙananan nan da suke tashi su za su zama iyaye wata rana to da kai idan aka tarbiyyantar da su akan addini suka san addini to sai su taso a matsayin cikakku sai al'umma ta gyaru alwafatu to yaushe safiya radiyallahu anha ta rasu tuwaffiyati sayyidatu safiyatu radiyallahu anha fi sanati ashirin a shekara ta ashirin ta rasu kaga zamanin sajidu na umar bin khattabi radiyallahu an haki anhu ke wa dufinat bil baqi'i sannan an rufe ta ne a makabartar nan shahararriya ta madina wacce take daura da masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato maqbaratu baqi'il garqadi ولها بضع وسبعون سنة ألوكة شكرنت سبعين دورية شكرنت سبعين دورية kaga gwaggwa ce amma kusan kamar sa'ar manzan Allah ta salama ce ko a ce ma manzan salama ya girme ta to ita ce wannan safiya rabi Allah anha jarima wacce kuma ta kasance manzan sama yana girmama ta malam nan ya kama da takaitaccen tarihin ta ne matuka amma malamai waɗanda suka yi littafai na sira ta sahabbai irin su al-imam ibn abdulbarri a cikin littafin sa al-isti'ab fi ma'rifatil ashab sun yi bayani irin su al'imam ibn al'asir a cikin littafin sa usulul ghaba fi ma'rifati sahaba aka al'imam ibn hajar a cikin al'isaba fi tamiz sahaba dukkanin su haka na al-imam az-zahabi ya kawo sirata a cikin tarihul islam nasa da kuma siru alamin nubala dukkanin su sun ba da tarihin ta Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare ta ya ba mu ikon koyi da manyan manyan bayi nasa wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi